الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة شابكوي قواتن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi muwafaka da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam salam za mu ci gaba da karatun aƙida a cikin littafin الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية وتشهر دا ألفية توحيد وعند يربط أن للتافي الشيخ العلامة محمد ابن علي الإثيوبي رحمه الله تعالى a wannan darasi shi ne darasi na 27 za mu tashi alfaslu الثاني والعشرون في بيان الإيمان باليوم الآخر مالتي ثم تم ثم من الأركان أن تصدقا بالبعث والحشر لدى دار البقاء وكل من مات قيامته قد وكل من مات قيامته قد قامت عليه فهنا أخذ ورد وعند الاحتضار قد تنزلوا ملائك الله ببشرى تحصل لمؤمن يلقى الرحيم ويرى مقعده لدى الجنان استبشره to malam ya ce wannan fasali zai yi bayani akan imani da ranar ƙarshe ita ce ranar lahira wanda wannan yana daga cikin arkanul iman wato rukunin imani guda shida shine an tu'mina bil yawmil akhir kai imani da ranar ƙarshe da kuma abubuwan da za su faru a cikinta da abubuwan da za su faru kamin ta zo da abubuwan da za su faru dai wayanda suke da alaka da ita gaba daya to wannan wajibi ne a misali akwai mutuwa akwai azabar kabari ko ni'imarsa akwai bushin ƙaho akwai fitowar halittu daga kaburburra akwai hisabi da sakamako akwai abin da zai faru a filin kiyama na tashin hankali da sauransu akwai bayar da takardu da awon sikeli da sirati da alhaudu korama da ashafa'a ceto akwai aljanna akwai wuta to waɗanga abubuwa duk suna da alaƙa da al-yawmul akhir ranar ƙarshe so to da aka ce ka yi imani da ranar ƙarshe to ya ƙunshi waɗannan ababen gaba ɗaya wajibi ne mutum shi yadda da su sannan ya cika musulmi ya samu abin da ake kira da mutulakul iman to shi ne ya ce summa sa'an nan min arkani yana daga cikin rukunan imani guda shida an tusaddiqa wannan al ta itilaki ce saboda wazani an tusaddiqa ka gazganta bil ba'asi da tashin matattu daga cikin kaburbura fitowar da halittu za su yi daga kaburburansu shi ake kira da alba'as wato alba'asu ba'adal mauti kenan to wajibi ne ka yadda da wannan wal hashri kuma wajibi ne ka yi imani da taro taron da za a yi a farfajiyar kiyama wajibi ne ka yi imani da shi lada daril baka wanda za a yi wato agun gida wanda yake na dawwama shine gidan lahira wa kullu duk wanda man mata ya riga ya mutu qiyamatuhu qad qamat alai to shi kiyamarsa ta tsaya a kansa eh da zaran mutum ya riga ya mutu to kiyama ta tsaya a kansa domin baya sake yin wani katabus sai lokacin da aka aka yi busa ƙaho na biyu ba na farko wanda kowa duk mai rai zai mutu ba a sai an yi busa na biyu to sa'annan ne zai fito daga kabarinsa sai a haɗu a filin kiyama a yi hisabi a yi sakamako to kasancewar shi busan ƙarshe ba ta shafe shi busan farko ba ta shafe shi ba saboda ko da za a yi ta ya riga ya mutu ta kuma ana yin ta ne dama don kowa da kowa ya mutu to sai ce fahuna a nan gun mutuwarsa lokacin da za a cire masa rai akhazun a nan ne za a kama shi da ta, fuskar tambayoyi za a yi maimuna ƙasha warad wanda ya riga ya tuzgo a nasi akwai mala'iku guda biyu ana sa shi kabari za su zo masa su yi masa mi tambayoyi kaga tun, nan kiyama ta faru gare shi sai lokacin da aka yi busa kaho kuma daga nan shi kenan sai ya tashi to shi ne fahuna a wannan lokaci na mutuwarsa warad akhazun ai warada akhazun wato kama shi da abin da ya rayu a kansa ko na sharri ko na alkhairi to ya tuzgo a nassi cewa za a kama shi da wannan in ka yi aikin kwarai sai a kama ka da aikin kwarai in ka yi mugun aiki kuma sai a kama ka da mugun aiki eh ko kuma yana ɗauka akhazun a nan ne za a karɓi abin karɓa gare shi waraddun a mayar da kuma abin da ba a karɓa eh jaraba za a yi masa idan ya ci amsa yadda ya kamata ya ba da amsa daidai sai a karɓa in kuma aka yi masa tambaya bai ci jarabawa ba sai a yi watsi da komai nashi to sai zan waraddun ɗin nan sai zan suna kenan ba fi'ili ba sai zan akhzun shine mubtada wa raddu din sai ya zamo labarinsa wa inda lihtidori lokacin halartowar mutuwarsa mala'ikun lahi mala'ikun Allah ƙarita na zalu hakika suna sauka bi bushara su ne mai bushara amma ha tahsulu li mu'minin ita wannan bishara tana tabbata ne ga mumini mai imani eh shi kan za su dinga masa bishara da wato kyakkyawan sakamako da kuma aljanna kamar yadda alkur'ani ya tabbatar yalƙar rahima to shi mumini yana haɗuwa da allah mai tausayi sai ya tausaya masa akan wasu abubuwa da ya yi ƙananan laifuka da ma manya waɗanda ba su kai shirka ba wayara kuma shi muminin nan zai ga tun wannan lokaci zai ga maka'adahu wurin zamansa ladal jinani a can aljannatai can cikin aljanna za a nuna mai to ga gidanka yanzu kawai ka jira kiyama ta tsaya sai a sa ka ciki abinda kawai zai tsayawa jira istabshara kuma zai tabshara yana farin ciki yana murna ana nuna masa gidan nan shi kenan sai ta bishara kai alhamdulillah na gode ma Allah da wannan sakamako a'a wannan duk sakamakon abin da nayi ne a duniya yana raha yana nishadi sai ce kada haƙiƙa yuftanul insanu ana fitinar ɗan adam indal mautu lokacin mutuwarsa ya rabbana ya mahalicinmu ubangijinmu ahasin ka kyautata khitamal fauti eh wato cikawar mutuwa ka kyautata mana in ta zo mu yi kyakkyawa ba mugunyan mutuwa ba da akwai waɗanda in za su mutu to abin ba kyau ba kyau wasu za ka ga suna ta harguwa suna kuka wasu suna ta bige-bige saboda tashin hankali wal qabru kaga shi kabari awwalul manazili shine farkon masauki lada akhiratin dangane da gidan lahira duk wanda zai na lahira to kabari shine masauki na farko shine step na farko kamin a je ga na biyu narjul amana muna ƙaunar aminci daga Allah walhuda da kuma shari'a sai ce waradal amru umarni ya zo a sunna bilisti azati da neman tsari min fitinatul kuburi daga azabar kaburburra tabbataccen hadisin nan wanda ya zo daga nana aisha zuwa manzon Allah ta ce manzon Allah yakan roƙi tsarin Allah daga wasu abubuwa hadisa yana cikin sahihul bukhari yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal harami Allah yana neman tsarinka ka tsare ni daga kasala yanzu abin da ka ɗora min na ibada ma bana iyawa saboda ɗai kasala wal harami da kuma tsuha in kai tsuhan da komi bana iya yi ban iya bautan Allah ban iya yin komai wal ma'asami ko abin da zai jayo zunubi Allah ka tsare ni daga shi wal magarami ko abin da zai kawo a tsare ni a ce ban daga sai na biya shine bashi kila a kai ne gidan yari ko a kai ne wajen hukuma wa min fitnatil qabri to shine mahallin shahari kuma ka tsare ni daga fitinar kabari wa azabil qabri ka tsare ni daga azabar kabari wa min fitnatin nari ka tsare ni daga fitinar wuta wa azabin nari da azabar wuta wa min sharri fitnatil gina ka tsare ni daga sharrin fitinar wadata kusar da wadata za ta zama bala'i ga ɗan adam wa a'udhu bika min fitnatil faqari ka tsare ni kuma daga fitinar kabari kowannen su yana da fitina dukiya tana da fitina manzon Allah ma ya ce wa fitinatu ummati almalu babbar jarabawa al'umma ta shine dukiya kuɗi da zaran aka dararo ma al'umma kuɗi to yanzu kana ganin bala'i ya auku haka shi ma kabari fitina ne talauci fitina ne in yayi tsanani wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal ina neman tsarin ka tsare ni daga dajjal mai yawan ƙarya mai shafaffiyar albarka to har zuwa ƙarshen doguwar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha ta ruwaito daga gare shi yana roƙon tsarin Allah daga waɗannan ababen a wani lafazi kuma yana roƙo wato a cikin sallarsa hawaye daga nana aisha cikin bukhari sahihul bukhari allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri allah yana neman tsarin ka kare ni daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil fitnatil masih dajjal ka tsare ni daga fitinar dajjal mai yawan ƙarya shine ad-dajjal al-masih wanda aka kwashe masa albarka bai da albarka ko wanda aka shafe masa ido ɗaya wa a'udhu bika ina neman tsarin ka ko almasihi fassara uku gare ko kuma mai yawan kewayawa a cikin duniya wa a'udhu bika ina neman tsarin ka min fitnatil mahaya daga fitinar rayuwa wani Allah zai bashi shekaru sai su zama mai bala'i haka abubuwan suke wa fitinatil mamati haka nan da fitinan mutuwa dukka tsare ne daga waɗannan ababen to shine malam yake nufi a nan waradal amru bil isti'azati min fitinatil quburi umarni daga sunna daga manzon Allah ya zo cewa kowa ya dinga neman tsarin Allah daga fitinar kabari fitinar kabari ba ta da kyau ba ta da kyau wal inabati hmm? an gaishi hmm. hmm. to shi ne ce wal inabati da komawa wal inabati da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ta hanyar tuba ko da baka san laifinka ba to banzan Allah ya karantar da kai cewa ka yawaita istighfari da neman gafaran Allah ko da kai baka san laifin ba tayi akwai laifukan da kai ma baka san kai ba na'imuhu ni'imar kabari shi ma nassi ya zo ya tabbatar da ita cewa akwai ni'imar kabari kazar azabu haka nan azabar kabari shi ma nassi ya zo sai ce a hadisu akwai hadisai waradat da suka zo biha da tabbatar da wayannan ababen azaba da ni'imar kabari da azaba ta matawa turan gadat hadisan nan sun kai haddin tawaturi Hmm? ba ahadiya ba ne ba ahad ba ne hadisan a sun kai haddin tawaturi ta yadda jama'a da yawa sun ruwaice su sai ce amma wal mutafalsifatu ma'abuta falsafa masu auna komai da hankali su ba ruwansu da nasi eh kawai duk abin da ya zo hankali ake sawa a abin nan ahalul falsafa kenan saboda haka su ko Allah ya ce kaza to sai sun gwara shi da hankali in hankali ya dauka a tabbatar in hankali bai dauka ba a ƙaryata to da aka ce musu akwai azabar kabari sai suka ce to ai in mun koma a hankalce ya za a ce akwai azabar kabari suka ba da misali yanzu misali in mutum ya mutu aka sa cikin kabari bayan wata ɗaya aka je aka tono shi ana gani ne to in shi na aka wa azaba to ya za a yi a gan shi ya za a yi in an sake tona kabarinsa kuma a sake ganin gawar shi kuma yana nan wada yake sannan na biyu kuma suka ce ai an ce in mutum ya mutu an zare ransa in mumini ne an yi sama da ransa in arne ne an yi ƙasa da ransa an raba jikin tare da ran to ita wannan azaba da an ce ana yi shin rai ake wa ita koko jikin to kaga hankali kenan yan farsa ba saboda haka sai suka ce su ba su yarda da azabar kabari ba babu wata azabar kabari kawai da ka mutu kenan babu wani abu da zai biyo baya haka babu wata ni'ima ta kabari Hmm? to su ake kira mutu falsifa to su ne malam zai musu raddi a nan wal malahida da zindiƙai waɗanda suke ilhadi waɗanda sun ce ma babu Allah gaba ɗaya su komi ka gani kawai dai zamani ne ya samar da shi kai ɗin kanka yanayi ne kawai ya samar da kai ba wai wani abu Allah ba in ka mutu kuma kawai dai shi ke na yanayi ne yanayi ne ya zo da dole sai ka mutu maka mutu kenan to su ma sun karyata azabar kabari na uku wa ahlul wa ahlul itizali da mu'tazilawa su ma sun ce babu azabar kabari kullun duk wa'anga da kaga an lissafa maka malam yace jahada ya ce bai yadda da kwata-kwata azabar kabari ko ni'imarsa ba ayoyi da suka zo sun karyata su hadisan manzon Allah da sun ka zo tawaturan su ma sun karyata me dalili wai abin ya saba ma hankali su babban reference ɗinsu marji'insu shine hankali kawai komai in hankali ya ɗauka to za su yi aiki da shi ko da ma nassi bai zo ba in dai a hankalce akwai kaza to za su tabbatar da shi su malahira sun ce a hankalce babu bai yiwa a ce akwai Allah tunda ba a ganinsa hankali kuma ya kore a ce akwai abu kuma ba ka ganin shi ba ka jinsa ba ka shaƙansa komi nashi ba ka ji in ka taɓa ba ka ji ne ba ka gani ne da ido ba ka iya shaƙe ne da hancinka to ya za a ce akwai shi to malahira kenan kaga duk wanda yake hankali ne kuma hankalin ba gurɓatacce eh to su ne dai malam zai wa raddi sai ce wa min zawil imani su kuma daga ma'abuta imani man wannan da yu ammanu ana amintar da shi a kubutar da shi min fitinatul kabri daga fitinar kabari sau da haka shi ko fitinar kabari baya ji Allah zai tsare shi wa ni'imal ma'amanu ma dalla da wannan ma'aminta ko wannan amincewa ma'ana duk wanda Allah ya tsare shi bai haɗu da bala'in kabari ba wala ya yi sa'a da akwai fitina cikin kabari da a ce wa'anda a ciki wasunsu na dawowa su ba wa'anda an raye labari to da an sha mamaki to amma ina hmm? ina ba a dawowa duk wanda ya tahire shi ɗai ka jan abin da ya kaji eh kai in kaga kaji to an saka kabarin kai ma an saka naka kabari to kabari ba kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kowace sallah ta farilla sai ya nemi tsarin Allah daga fitinar kabari daga azabar kabari amma mu ba mu damu ba wani magani yake kawai kabarin ma ba komai bane ai ba komai bane kawai shikenan to ma bai gane sai ranar da an ga sashi ramin nan zai tabbatar da Allah gaskiya ne zai tabbatar da lalle kabari gaskiya ne sannan su waɗancan mu'tazila da malahira da mutafalsifa suka ce ba su yarda da azabar kabari ba su yarda da ni'imar kabari so nawa an kaji hargowa da ƙara daga cikin kaburbura na waɗanda a ciki yana da yawa so nawa aka je aka tona kabarin wasu aka ga wuta na ci a ciki so nawa wasu kaburbura aka gama cizai da kunami a ciki gawa duk da haka sun karyata wannan saboda su suna kwatanta Allah ne da ɗan adam eh abinda kai za ka yi ko su za su yi shine suke kiyasinsa da abinda Allah ke yi tare da shi Allah shi ya ce laisa ka mislihi shay'un to haka duk wani abu da Allah zai ya saba mana ɗan adam tun da ya ce akwai kabarin nan akwai azaba kabarin nan akwai ni'ima kabarin nan to akwai akwai sannan ku ce tun da ba ma gane shi ba ma iya taba shi ba ma iya shakansa to ai babu shi to ai akwai abubuwa da yawa ba a ganin su ba a irin su hankali irin su ilimi irin su bakin ciki irin su farin ciki duk wannan ba a ganin su ba a shakansu kuma ba a iya taba su kuma don mai hankali ya yadda akwai su to bale Allah walillahi masalul a'la eh bale Allah ga abubuwa da yawa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid komi ka kalla sai yayi maka ishara kan cewa akwai Allah kuma Allah nan shi kadai ne duk halittar da zaka duba ko sama ko ƙasa ko kai karan kanka to akwai abin da zai karantar da kai cewa kai lalle akwai Allah to amma Allah ya riga ya batar da su ba su san addini ba sai suka ɓaci to har yanzu akwai masu irin wannan aƙida kuma suna kiran mutane zuwa gare ta wa alam ka sani malam ya ce bi anna hukuma daril barzakhi lallai hukuncin gidan kabari an ce albarzakhu a larabci shine shamaki to kabari shine shamaki tsakanin gidan duniya da lahira wato kawai mutum yana wata ya kwana ce shi bai duniya kuma bai iya shigewa lahira ba to shi abbar zahu kabari kenan sai ce ya jari hukuncin kabari yana gudana alal arwahi zai ba zai ba wa'yancan amsani masu cewa to ya an ce akwai azaba kabari shin ruhi ake wa azaba ko ko jiki ko naman jiki tunda an ce an zare ran yanzu an raba gangar jiki da rai to kuma an ce akwai azaba kabari to mi ake wa azaba shine malam zai ba su amsa sai ce ya jiri wannan hukunci yana gudana alal arwahi akan hatta rayukansu haƙƙan da gaske eh saboda haka wanda an mumini an cire rai ne za mu karanto maganganun malamai shi in an zare ran mumini a yana yake to ni'imar da an ka ce akwai ta kabari ni'imar tana kai maran ko a ina yake tare da kuma an zare shi an zare shi babu shi to sai ya ce na ne wurin yake na zuwa to fanta ma'ana ka zaɓi wannan zance ka ƙyale na mu'tazila da na malahida da na kuma almutafalsifa wayannan ba sa kan godabe na kwarai fita batun maganarsu shirme suke yi an gane yawwa su da suka kare ta cewa a'a ba ba za ba kabari saboda an raba rai da jiki to shine mala ya ce zaɓi wannan zancen ai fantaki hazal kaula sun malaha sannan wannan hukuncin kuma na azabar kabari tatba'ul adban al'abidanu tatba'u eh kuma tana biyar ganga jiki kina azaba kabari ta shahe rai kuma ta shahe ganga jiki man ni'imar kabari ta shafe rai na mumini kuma ta shafe jikin ma nasa yasa za ka ga akwai wasu da an karuwaito an sa su cikin kabari kuma shekaru aru-aru an je an tona kabarin kuma suna na yadda aka sa su hatta turaren da aka sa musu a likabani bai gushe ba ana jin kamshinsa to kaga wannan yana cikin ni'ima yana cikin ni'ima to aqida ta ahlus sunna wal jama'a akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari kuma da ran ruhi da gangar jikin duka su ake wa ni'ima in ta mumini ce in kuma ta kafiri ce ko munafuki to shi ma haka ya hada da gangar jikin da komai akwai waɗanda suka ce rai ake wa azaba ban da gangar jiki akwai waɗanda suka ce a gangar jikin tunda ita ƙasa ke ci shi ƙasa ke ci da sauransu saboda haka shi kaɗai ake wa azaba akwai masu wannan to amma zance na ƙwarai shine da rayuwar da jikin kowanne an haɗa ba rarrabewa ake yi ba ba a rarrabewa to wannan shi ne haka akwai zantuka na malamai amma dai wannan zancen shi ne ya fi ƙarfi to malamai sun yi saɓani idan an zare ran mutum shin yana ina ina ake kai shi wasu suka ce wayanda adda imani rayukansu in an cire su aljanna za a kai su sai lokacin da za a yi busa na ƙarshe an gane na farko kai sai lokacin da za a yi busa na farko sannan sai rayukansu dawo ga gangar jikinsu amma duk wanda ya mutu in dai mumini ne toron nasa za a kai aljanna a aji eh haka wasu malamai suka ce su kuma kafirai rayukansu suna wuta su ku haka sun mumini su haka duk wanda a kafiri in ya mutu aka zare ransa to za a kai shi jahannama a aji wasu kuma suka ce a rayukan muminai in an zare su cikin aljanna suke amma aljanna akwai wani fili babban fili ne to can ake tara rayukan masu imani wannan filin dab da shiga kofar aljanna yake an gane ko wasu kuma suka ce a an zare ran wannan kaburburan ramukan da ake tonawa to wannan filin na kabari kowa na ake aje mai ransa da an yi busa na harko sai ran ya koma gare shi dama suna tare sawa'un mumini ne ko ko kafiri wasu kuma suka ce kamar an ruwaito daga al'imamu malik ya ce a in an zare ran mutum dan adam ko kuma wata halitta to za a sake ran sai ta dinga yawo ta je duk inda take so ba ta da kaidi sai lokacin da an ka yi busa na farko sai ran ya dawo gare shi wasu kuma suka ce a rayukan muminai in an zare su can ake kai su inda Allah can za a ajiye su mutanen kwarai ke su ba su ƙara wani bayani ba haka suka yi shiru amma wannan ana magana akan masu imani wasu kuma suka ce a rayukan muminai ana kai su siriya ne akwai wani gari da ake kira aljabiya yana nan kusa ga cikin birnin dimashka yake babban hidikwata ta siriya ta ake kai rayukan masu imani su kuma kafirai rayukansu ana kai su barhutu shi barhutu wata rijiya ce da hadara maut can cikin yaman kusa ga saudiya ta ake kai rayukansu a adana kai haka dai aka yi ta maganganu wasu ce rayukan muminai suna iliyin sama ta bakwai rayukan kafirai suna sijin ƙasa ta bakwai wasu suka ce rayukan muminai rijiyar zanzam ake jefa su su kuma na kafirai a jefa su wata rijiya da abbar hutu waccan da hadara mautu wasu ka ce rayukan muminai ana aje su ne kusa ga hannun daman annabi adam na kafirai kuma a aje su gefen hannun hagunsa ya kai busa ta farko sai kowa rai ne ya koma ga mai shi ibn hazmi ya ce a shi fahimta ta yi abin da ya fahimta shine in an zara ran mutum ko halitta to za ta koma ne inda take kamin a halicci gangar jikin don asali kowa sai da an ka halicci ransa sannan an ka halicci gangar jikinsa sai aka ɗauko ran sai aka sa magangar jiki kamar yadda aka wa annabi adam to inda ran yake kamin a halicci naman gangar jikin to can za ta sake komawa haka ibn hazmi ya ce ibn abdulbarri a rahimahullahu ta'ala ya ce rayukan in mutum shahada ya yi shi rayuwa ta tana aljanna kamar yadda ƙur'ani ya ambata rayuwarsa tana aljanna kamar yadda kai wasu dalilai suka nuna sauran abun nan rayuka na koda na mumine ne in dai ba su yi shahada ba to ba a kai su aljanna na ake aje su cikin kaburburansu ko da kai mumini ne ko da kai kafiri ne in dai ba ka mutu a halin yaƙi ba amma in ka mutu a halin yaƙi kana mumini to rayuwarka za a kai ta aljanna wasu ka ce a'a rayukan waɗanda suka yi shahada za a mai da su kamar tsuntsaye masu launin jiki na kore sai a sai a je a rataya su ga al'arishi suna ɗan yawatawa haka a cikin fadammu na aljanna suna ɗan kiyo suna ɗan shan iska sai an yi busa na farko sai su koma eh to haka ne malamai sun kai ta dogon bayani da sauransu akwai maganganu da yawa wasu suka ce rayukan akwai suka ce rayuwa kawai dai za a barta nan cikin kabari tare da mai ita wasu suka ce a cikin ƙasa za a barta wasu suka ce a wata tukunya za a jefa rayukan mutanen banza ko wata tukunya ta mutanen banza masu sabon Allah da fasikanci wasu suka ce a wani gulbi ne na jini haka aka yi ta maganganu kala-kala to wallahu alam shi ba a samu wani nasi kada inda ya ce dukkanin rayuka ga inda suke ba abinda dai su suka tabbatar wasu daga ciki kamar masu imani rayukansu ana yin sama da su allahu alam ko aljanna ko ga al'arshi ko wurin ubangiji mutanen banza su kuma rayukansu za a yi ƙasa da su zai iya yiwa cikin wuta zai iya yiwa kuma wani wuri za a ajiye su abu dai ne na gaibi wa min mayan bagi yana daga cikin abin da ya kamata al'imanu yin imani wato ka yi imani da shi inda manfaɗin agun wanda yake yana da hankali yana da kaifin hankali yana da basira yana da fasaha shine ce a sharatu sa'atin alamomi da ke nuna tsayuwar ƙiyama famin hasu gura cikin ashiratu sa'a akwai ƙanana ka bi isatin nabi kamar aiku manzon Allah tashin ƙiyama alamar tashin ƙiyama ne sai dai ƙarama ce aiku manzon Allah cewa shi rasulullahi ne to wannan alama ce na tashin kiyama ni'ima ma dalla da fakhara wannan abin alfahari na aiko mana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin alamun tashin kiyama wa fatihi rasuwar manzon Allah shi ma alama ce na cewa kiyama ta ƙara kusantowa alama ce amma ƙarama kazan shiƙaƙul ƙamari hakanan rabuwar wata biyu wanda ya faru a makka wanda suratul ƙamar ta ba da labari to wannan shi ma alama ce ƙarama ta tsayuwar ƙiyama wa gairu haka da wasu alamomi mimma a ta waɗanda suka zo fil khabari a cikin hadisai a cikin hadisai to suna nan da yawa muna bari in mun dawo sai mu ci gaba insha Allahu ta'ala mai tilka ma ya ka'u bit takrari mislud dajaji lati wal ashrari wal khasfi wal zalzali wat tada'i li umami shururi wal atma'i to duk wannan dai alamomi ne na tashi alkiyama kuma duk sun faru duk wayannan sun faru eh to in ya gaba zai yi bayanin kuma manya manyan ɗin ma za ka ga wasu su ma sun faru wayanda ba su faru ba su da yawa akwai ma masu ganin duk alamomin ma sun faru ko wace eh akwai masu ganin abin da ya rage kawai rana ake jira amma dai duk alama wadda ke nuni kan cewa kiyama ta lokaci yayi ta gabata haka wasu ke faɗa. saboda ba sharaɗi ba ne kowace alama wai sai kowa ya san ta faru a wasu za su faru ma ba a san sun faru ba mahadi zai iya shigowa ya aikin sa har ya koma ma ba a san ya zo ba dajjal ma haka annabi isa ba haka ba wai sharaɗi ne wai dai sun bayyana duk duniya sai kowa ta san sun bayyana ba wai sai ka sa'a ya bayyana zai iya bayuwa kawai dai qur'ani da sunna sun tabbatar da wasu za su faru a ba sharadi ba ne dole sai kowa ya sani to wannan shi ne shi yasa suka ce kawai dai sun faru yanzu dai kawai ana jiran ranar ta zo ne eh amma komai ya riga ya faru lokaci ake jira eh su a fahimta su koyo shi ana iya busa kau ko yau ko gobe kuma wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama to Allah ya sawwaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh